إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سافين السبب عشرين دبيار قوة رجب جرى النبي صلى الله عليه وسلم لجمكة ومدينة ألف دليل دول أربعين دشدة والسيدي إلى عشرين دبير قوة لا شكر جبوبيو دا عشرين دبير ميلادية أولا مسلاتي البركة مسلاتي الجمعة دار القرآن لجنان كي يقول سميناك عندما يجي قبلا قبلت تكرار أسير كتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذكر العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى wannan shi ne darasin mu na sittin da ɗaya a shi yaringiyar karatu wani littafi idan jama'a ba su manta ba muna nan ne a babi da bani ke mana bayani dangane da abin da ya shafi ainihin wato batu musamman akan abin da ya shafi menene min shirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya yau zan tashi a babi na gaba wanda malam ya sa zan tashi ya mutake da cewa babu man ata'a al-ulama wal umara'a في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا باب الذي بيان أكل شيوا duk wanda yi wa malamai biyayya da shugabanni wajen haramta abin da Allah ya halatta ko wajen halatta abin da Allah ya haramta haƙiƙa ya yi waɗannan malamai da waɗannan shugabanni a matsayin suwa ababen bauta bayan Allah. Wannan take da mana yawa wannan ainihin babi yana da matuƙar muhimmanci kowane musulmi ya kula da shi. Na farko dai yau malamai biyayya a kan abin da yake sabon Allah ne, wannan baya halatta gaba ɗaya. to ballantana wanda ba su ba domin a kai dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ta'atu fil ma'ruf kadai ana yin da'a ne ana yin biyayya ne idan an yi umarni da abin da yake kyakkyawa amma yayin da aka yi umarni da abin da yake mummuna a nan babu maganar yin da'a fala jama'a wala ta'a nan ba za a saurara ba sannan ko ba za a yi biyayya ba kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka nuni a kai shi sahihul bukhari da kuma sahihul muslim ina fata an gane wannan fadin ta cewa al ulama ana maganar malamai waɗanda suka san shari'ar Allah idan ka ce kuma umara ana nufin waɗanda Allah ya ba su shugabanci da jagoranci da mutane ina fata an gane wannan to Allah ta'ala dama ya yi umarni a yi wa waɗannan waɗannan dangoji guda biyu da'a farin Allah ta'ala ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa uli amri minkum ya ku waɗanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah biyayya sai aka ce da kuma jagorori al'amarin ku a cikin ku mafi ficin fassarar da malamai suke suka ce humul ulama wal umara su ne malamai da kuma jagorori waɗanda suke shugabantar mutane ainihin wato akan harkar mulki an gani ku duba yadda Allah yake ati'u Allah sai zama an sa da'an ga Allah kadai wa ati'u rasula shi ba ka fani kalban wa ati'u rasula shi ma aka kayyade wannan biyayya ga manzon Allah amma sai aka ce wa ulil amri minkum ashe yin biyayya da shugabanni malamai da jagorori tana biyo bayan da'a ga wane ne da'a ga Allah sai da in sun bi Allah a bi su in sun saba wa Allah a saba musu a kyale su da hanyar su jama'a mun gane wannan ko yawwa don haka a wannan wurin jama'a ba a jingina komai zuwa ga al'amarin shari'a sai abin da aka san shi sai abin da ake da ilimi da shi an gane wannan ko to amma malam sai ce fi tahrimi ma halallah cikin haramta abin da Allah ya halatta ana samun irin wannan Allah ya halatta wani abu na ibada wani kuma sai zo sai ya haramta ina fata mun gane wannan ana samu da yawa ana samu da yawa wani sai ya kirkiri wani abin daban an gani ya sanya wannan abin asali halal ne sai mai shi haramun wajen aƙida ma'ana ya ƙudurce a zuci sannan kuma yana yin aiki da wannan abu aw tahlilu ma harrama Allah ko kuma wajen ne wajen halatta abin da Allah ta'ala ya haramta wajen sanya shi a matsayin aqida da kuma mene aiki yanzu abin da muke yawan gani ake cewa wannan abin ai biyayya ne ga manzon Allah ko san manzon Allah ne duk wannan menene barna ce amma wani zai dauko shi daga inda ba a matanta ba kuma ya ce wannan abin ai shi ne ma san manzon Allah misali kaga wannan ya nuna maka ya yayi kokarin halatta menene halan halatta abin da Allah ya haramta domin duk wanda ya kirkiri wata bid'a jama'a duk wanda ya kirkiri wata bid'a a addinance to yana kokarin yana kokarin halatta abin da Allah ya menene ya haramta manzo Allah ya ce wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala dalala Sheikh Ibrahim Iyas a littafinsa da ya bayani game da fadalin ilimi a ƙarshen littafin bayani cewa wannan kullun nan da manzon Allah ya ce kullu bid'atin dalala ya ce kullu kulliya ce babu wani bid'a a duniya da za ta fito mai kyau ina fata mun gane wannan sannan malamai da yawa kamar littafin al-Imam Shafi'i al-Ihtisam bis Sunnah zaka ji ka tada irin maganganun malamai da ya kawo domin abin da za a kirkira da sunan addini wannan abin kamar cin gyaran Allah ne cin gyaran annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi sallama wajen shar'anta ba Allah ya madaukakin take tsare mana imani dan haka wanda ya yi musu da'a da biyayya akan haka kuma ya kudirce wannan a cikin zuciyarsa babu shakka wannan yana iya kai mutum zuwa kafirci تشير إسناد فقد اتخذهم أربابا تؤمن يجلس أمدين أمدين أبا من متابع الله أن تكلم الإيمان كلمة أرباب جمعي نرب كو جمعي نرب شين أرباب وقال ابن عباس رضي الله عنه مالذي فارق ومن حديث عبد الله بن عباس ألا يقال مشهدا قال المنظر ألا صلى الله عليه وسلم ابن عباس يشي يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يا يوسى أتوكر منك تدوسي إلى السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يزني من أسمكم منظر ألا يأتي وتقولون قال أبو بكر وعمر فلنكوكنا جاء من سوى أبو بكر ياتي وعمر ياتي لما قلوب جرموا أن المتالب ولا بيو أبو بكر دواني دا عمر إننا جاء من سوى منظم أن لا ياتي كنا سمى أبو بكر وعمر من شيء أن قالوا يا جماعة نعم wannan qadiyyar me ya faru Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu shi yana halatta yin aikin tamattu'i aikin haji mene tamattu'i shine ka fara gabatar da umara ka cire tufafin ka kai tahlili sannan daga baya kai ne ka kulla niyyar aikin haji kana garin makka sannan ka hada su gaba daya ina fata an gane kuma qur'ani ma sai wannan bayanin ko faman tamatta'a bil umrati ila al hajj faman taytara min al hajj dan dama aikin haji kala nawa ne kala uku ne ko akwai ifradi akwai kirani akwai mene akwai tamattu'i to tamattu'in nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yayi ba an gane amma shi da kansa yake cewa inda zan koma baya in dawo aikin haji to ni ma da ban koro hadaya ba da ni ma tamattu'i zan yi ina fata mun gane wannan to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna fadan yin tamattu'i to sai wasu daga cikin cewa to ai Abubakar da Umar su suna ba da fatawan cewa mutum ya yi ifradi ko ya yi abin nan ko ya yi kirani ya ji ina fata mun gane wannan kace su suna ganin haka shine ke cewa a'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam din ya ce a yi sannan kuma ku dinga cewa abubakar umar sun ce ina gaya muku manzon Allah ya ce kuna cewa abubakar umar sun ce shi sai na umar radiyallahu anhu shi yayi wannan ne saboda yace baya son ya zama ɗakin Allah an waye gari ba mai zuwan sa an gane wannan shi yasa yake ganin gwara mutum ya raba yayi umara sannan ne in aikin haji zai yi aikin haji ko bayan aikin hajji ƙara dawa ya yi ya yi umara saboda ne ya zama ɗakin Allah ko da yin shi akwai masu ziyartar sai zama babu yankewa ba wai ya canza abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a kai bane amma duk da haka sannan ku duba abin da Imam Muslim ya rawaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce yace in yuti'u Aba Bakr wa Umar yurshidu idan mutane sun yi biyayya ga abubakar da umar to sun shirya kun gane da su kuwa manzo Allah yana nuna muku waɗannan mutane biyu in an bi su ma an shirya amma ba a gwamu magana su da tawani da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan wannan hadisin muslim ya rawaito shi sannan har ila yau akwai hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi cikin kitabul manaqib da ibnu majah a cikin muqaddimar sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce yaqtalu bil ladayn min ba'd abi bakr wa umar manzo Allah da kansa yake cewa in na mutu ku yi koyi da mutane biyun nan ku yi koyi da abubakar ku yi koyi da wani da umar ga wannan hadisin alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajib kaga wannan hadisin ma yana nuna maka bene a yi musu biyayya amma duk da haka idan magana ta sabawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to ba a dauka a yi biyayya a kanta ba a dauka a yi aiki da ita jama'a mun gane wannan ko kuma a yau ba wanda zai iya kawo maka nasi guda ɗaya wanda cewa abubakar ya sabawa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rayu da shi ya rayu a kansa musamman idan saboda tsabar ra'ayi kawai jama'a ina fata an gane wannan saboda wata kila kila wani zai kuskure fahimta a kai magana su idan sun yi da ta ashe da aka ce ga wata magana aka ce hadisi ya tabbata manzon Allah ya yi kaza da ce to ai malam wani ya ce kaza waye ko malam wani الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ميجي شوى يجي شوى بايا هلكا لو أن سنر النبي صلى الله عليه وسلم تبين قريشي أن قال أن تبين قريشي سننكما أواي قرياتا قامت يا لكما قال الولي من جوا الإمام الشافعي إمام مالك بن أنس rahimahullahu ta'ala cewa yake idan magana ta ta sabawa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ku ɗauke ta ku kada ta da bango ku yi watsi da ita kaga wannan yana nuna maka cewa ne haka al'amari yake jama'a ina fata mun gane wannan na haka jama'a idan kuma kace za ka bi zancen wani da wani wajen ta kalidanci ko to ka shiga uku ka lalace shi ne ranar alkiyama Allah zai tattara mutane gaba daya wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtum al-mursalin ko ba haka bane ranar da Allah zai tattara su yace musu madha ajabtum al-mursalin wai wani irin amsa wa kuka ga manzanni ne قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول قلتم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ وهم لا يتساءلون don haka kaga wannan yana da matuƙar haɗari a rayuwar musulmi a wayi gari a ce yana bin irin waɗannan abubuwa da haka jama'a ba cewa aka yi me kuka amsa wa wani da wani ba ma za a jamtumul mursali kaga shi ana maganar amsawa manzanni ne jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi da haka idan malami yayi fatawa ta sabawa maganar Allah a cikin alqur'ani ta saba wa maganar manzon Allah a cikin sunna to ba za a aje maganar su a rubuta shi ba shi sai a bashi hakuri mun gane wannan a daga ta Allah da ta manzon Allah dan an ne tsira yake Allah ka tsare mana imanin wa qala ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunnah wal jamaa yace عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان إيش إنا ما ماكن متانا لتكفي إسناد الحديث ما ناسوسن حديثي حديثي ني إنجلتشي تريا تريا واني يا رويتا دغا واني واني يا رويتا دغا واني واني يا رويتا دغا واني zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zancen da ya tabbata babu wani shakka a cikinsa ce ina mamakin mutanen da sun san isnadin hadisi amma ne ya zahabuna ila ra'ayi sufiyana amma suna tafiya zuwa ga ra'ayin wani sufiyana sauri na kai magana da hadisi kaza sai ce to ai sufiyan ibn sa'id al-thawri yana ba da fatawar kaza ce ina mamakin mutane da suke ɗaukar wannan wannan ɗabi'a والله تعالى يقول ألا مكتب تبتشي ويكي فليحذر الذين يخالفون عن أمره للغي وذن في سابع وأمر من منظم ألا تجدوه سكياي أن تصيبهم فتنة سجدورا وتتجنى تشابيته أو يصيبهم عذاب أليم قوة عذاب مير التي تشابيته أتدري ما الفتنة to sai fassara maka an tusibahum fitna kada wata fitina ta shafe su me take fitina da ake nufi a nan qala al fitnatu ash-shirk yace kada shirka ta same su ashe kin saba wa umarnin manzon Allah abin maganar wani tana iya kai mutum zuwa gare shirka da kuma kafirci jama'a mun gane wannan Allah ka gare mana imanin kenan in ka bi da galdar har tana ganin abin da wancan din ya halatta ai shi ma lazimi ne ma a masa biyayya babu shakka jama'a wannan ya zama barna mutum ya kafirta a wannan lokacin Allah ta'ala ya tsare mana imanin yace al-fitnatu ashirku la'allahu idza radda ba'd qawlihi an yaqa fi qalbihi shay'un min az-zayg fayuhlik imam ahmad yake cewa an gani imamu ahmad yake cewa rahimahullahu ta'ala yace yace la'allahu la'alla abin da zai auku da shi shine idan yayi watsi da wani bangare na rancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama wani abu ya fada kan zuciyarsa na karkacewa sai a wayi gari ya halaka na fata mun gane wannan shi yasa shi kai shi Imam Ahmad yana cewa duk wanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana gare shi sannan ya kare hadisin in aiki da shi ya je zuwa ga maganan wani haƙiƙa wannan yana kan gaɓar halaka mun gane wannan Allah ta shirya da mu kaga dai waɗannan a'imma gaba ɗayan su abin da suke faɗi kenan jama'a mun gane wannan mamaki kala biyu ne ko akwai mamakin abin da kake yake kake so akwai mamakin abin da kake kake ki to wannan mamakin da Imam Ahmad yake wani iri ne na so ne ko na ki mamakin ne ki ina to ina mamakin mutanen da za a wayi gari a ce gashi sun san isnadin hadisi sun san ingancin hadisin manzon Allah amma a wayi gari sun ɗauki maganar wari su ce sun ga sun je zuwa ga maganar Sufyan ibn Sa'id al-Thawri an gani shi ma yana da tashi mazhaba illa illa iyaka dai ita mazhaba shi bata yato kamar yadda sauran malikiya shafi'iyya hanbaliya suka ainihin wato shahara ba jama'a ina fata an gane wannan to kenan ba a barin maganar manzon Allah a yi magana a yi amfani da maganar wani fakihi an gani domin ka'ida ce ta malamai la ijtihada ma'a an-nas la ijtihada ma'a an-nas ku rubuta wannan ka'ida ku aje ta ba a yin ijtihadi idan akwai nafsi daga bakin manzon Allah mun gane wannan manzon Allah ba zai magana ba kuka ce ni ina ganin to waye kai Allah ya ce abi kare ko abu manzon Allah jama'a mun gane wannan la ijtihada ma'a an-nas ba a yin wani ijtihadi in ga nasu hadisin manzon Allah sai dai idan zai yana daukan fuskoki guda biyu to sai a ce to yanzu a duba su hakika ce ta kusa wacce ce ta garin jayi sai a yi aiki da ita Allah ka tsare mana imanin to da haka jama'a kun ji a ce har a wurin malamai ana nuni kan cewa yawancin irin waɗannan biyayya da ake jama'a yana kai mutum zuwa kafirci Allah ka kare mana imani ballantana yau da wani zai gaya maka cewa su a tsarinsu ko a ɗariƙarsu suna halatta yin zina suna halatta shan giya suna halatta wasu munanan abubuwa duk wannan fara suna addinin musulunci to wannan kai tsaye kafirci ne karara duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta ya kafirta wannan kaulan wahidan ne babu wani ainihin wato abin da sabani tsakanin malamai ina ba ta mun gane wannan jama'a Allah ka sani mana imani wa an ali ibn hatim radiyallahu anhu an karbo daga ali ibn hatim al-qadi Allah ya kara mishi yadda annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul يقرأ هذه الآية يا جماعة أن صلى الله عليه وسلم هنا كانت ولنا الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وأن الآية آية 30 من سورة التوبة الذي سوى سرك ما لمنت سرك ما تبوتا ألا جنس أمتي أبا بنبوتا كما باين الله أبا بنبوتا سكالي الله فقلت له سيرتي ومنظم الله صلى الله عليه وسلم إنا لسنا نعبدهم منظم الله أي باب يجي أمكي مؤلن با با با ويمنا مؤلن متانا بوتا بني كوي دي in ji umarcinmu ne muke bi amma ba wai dan muna bauta musu ba ka duba ba zamanin hari wannan wannan sahabin manzon Allah Allah manzon Allah yana karanta wannan aya اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سرقي ما لم تكنسوا دما تبوتا ألا تكنسوا أما زين أبا بمبو تابا ألا با كما باين ألا أن قال wannan sai ce يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم من ظن لك أي من بابو تابوت مكيبا قال سيمن ظن لك أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ba ka haramta muku abin da Allah ya halatta ko ma ku haramta wa yuhilluna ma harrama Allah fa tuhilluna ko ku halatta muku abin da Allah ya haramta ko ma ku halatta fa qultu bala nake eh manzo Allah wannan kan muna yi Allah wannan muna yi manzo Allah qala sai manzo Allah fa tilka ibadatu to ai wannan shine bauta muku da shi ya fi jama'a idan Allah ya cikin wannan abin akwai wani babu akwai wani abin da za ki mutum bai gane ba kowaye malaminka kowaye shekinka kowaye naka a duniyar da duk yau faɗi iliminka in dai zai halatta maka abin da Allah ya haramta ko ya haramta maka abin da Allah ya haramta kuma ka ji cewa eh ka yarda musamman a wannan zamani manzon Allah da sai dai magana yace a bayana za a samu a cikin al'umma ta wasu mutane yastahilluna al-hira والمعازف سنا هلتا ينزنا دكما مني كده دبوشة بوشي إذا أنا أنا هلتا قبا هلتا هلتا يتتو أها واقع لي حرام شي أما أنت كذاتي أنت كذاتي أنت كذاتي أي كذا ما بايا تجي أي كذا ما بايا تجي في أفارة وقرن في دي أن هلتا أها قومي أكي فدي إن دي ذا أتا كده abin da da an an yi manzon Allah a zamanin sa aiko wane ne baka Hassan bin Thabit wane ne yake wa Abdullahi bin Rawaha kida idan zai manzon Allah waƙi laka duk irin waɗannan waƙe-waƙen da ake kida sunan su mene al-ghina Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu an karanta wannan aya ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا يجي والله هو الغناء والله هو الغناء والله هو الغناء yace abin da ake nufi anan yace na rantsi da Allah wannan shine waka shine kida da waka shine kida da waka ko mun san irin kubar da Allah ya wannan yawan juma'a ta wace wanda ke da kida kide a ciki za mu karanta da yawa daga cikin yabon annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suka yi wallahi laula Allah ma hadaina wala kunna wala kunna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit al aqdama illa qaina nafata wa in aradu fitnatan abaina gashi nan zaka baitoci ne waye waye mai kidan ana ginin masallacin manzon Allah ana rera wannan waƙar Abdullahi bin Rawaha manzon Allah da kansa yake cewa wannan abokin naku baya faɗin mummunar magana ya kasance yana rera waka yana yi manzon Allah yana waka yana cewa wa fina rasulullah yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع من ظن الله da kai shi ma hasani ya hasani ramamin irin zargin da suke hasani ya rera waka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama hatta da kafiran da aka kashe a yakin badar sai da hasani ya musu ya musu waka ya musu zambo akan abin da suke yi amma ba irin waɗannan waƙe-waƙen a yau da za ga ana ta wanda za ga akwai shirkiyat da bid'iyat waɗanda mukaffira a cikin wato a irin waɗannan ba da wuce iyaka mana za ka gane mutane ba san tauhidi ba dole a karantar da mutane tauhidi su san inda suke da hurumi da inda ba su da hurumi Allah ka shirya da mu to kun ga anan wannan shi ma shine malamin yake ma ashirku fil ibada ashirku fil ibada تقولون يد الله تعالى يبين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في سبيل والمسيح ابن مريم هكذا يذكر سوى النبي عيسى ابن مريم أما إيه أبو متابع الله هذا في هذا يم بيه هذا اسم مالما da kuma irin abin da ake wa annabi Isa da cewa menene shirka ce Allah ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu sai ce menene subhanahu amma yushrikun kada ake shirka ce sarki ya tabbata ga Allah ga barin abin da suke hada da shi a wurin bauta da wallahi ga kake yinka in shiga kai kai na su shiga kai kai su kada ka yadda kada ka yadda wani ya zo ya lalata maka addininka ya raba ka da hanyar Allah ya dinga halatta maka abin da Allah ya haramta ko ya haramta maka abin da Allah ta'ala ya halatta abin suna da yawa jama'a inda za mu ɗauko littafin mu ce mu sa mu karanta na irin abubuwan da ke ɗauke a littafin waɗancan mutanen wallahi za ku sha mamaki za ku sha mamaki Allah ka kare mana imanin فتلك عبادتهم واللي يكسبوا تامس جنن كوبا يمال منك يا هرم تامك أبن الله يا هلتا ويا هلتا تامك أبن الله يا هرم تامك مي فارو نعم مي أكي كن شروع هم أمبو تانيش جماعة مجانا وننقو الله تسلم الإيمان رواه أحمد والترمذي وحسنه Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne hasan da ainihin wato riwayarsa to kaga wannan yana nuna maka irin wannan al'amari shi yasa Allah ta'ala ya amfani da wannan ma'amulin ƙarshen ayar subhanahu amma yushrikuna ko kuwa eh ma'ana sarki ya tabbata ga Allah gabarin abin da suke hada shi da wani a wurin bauta Allah ka tsare mana imani wannan kuma yana da cikin badalin alqur'ani jama'a an gane wannan ko eh kenan kaga duk wanda zai ce maka yanzu in zaka samu mafi yawan mutane kace ai to ai kuna bauta waɗannan mutanen da kace wallahi ba bauta ba muke yi ba ko ba ka ake cewa ba wallahi hadda rantsuwar shi yuqsimu billahi jahada aymanihi cewa shi ba bauta muke yake ba amma ba ya halatta maka haram ya yi biyayya ya haramta maka halal ya yi ne kai wasu ma wallahi kan gare wa iyayen suke a kan irin bin shahinan nan wani zai yi kokari ya hana kansa amma zai shi wallahi ba zai ba in dai dan wane ne su in ma wuta ne shiga kuma su gautan kawai gaba daya su yi ambaliyar gaba da a Allah ya kiyaye ni wallahi ba wani wanda zan ba wuta Allah ya kiyaye a ina muna nan tare da manzon Allah mu shi kaɗai za mu biyayya hanyar hanyar shi kaɗai yake so mu bi eh kuma za mu kowa mala manzo Allah kaɗai za mu bi manzo Allah kuwa sun dama ɗan aljanna ne ba ma wanda zai shige ta sai ya shiga ko kuwa yawwa duk wani zancen ana wuce aljanna ana wuce me mu ba ma wannan layi mun tsaya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mu kula da wani abu guda wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ladna na'buduhum mu ba ba bauta musu muke yi ba wani zai dauka cewa ne la nasjudu lahu ko wa la narka'u lahu wa la nadbahu wa la nanzuru lahu wani ce to ai mu ba rukuni muke musu ba ba su jada muke musu ba ba yanka muke musu ba ba kaza muke musu ba ina fata an gane wannan to amma sai manzon Allah ya kusanta da zuwa ga abin da ake so ba ta halatta muku abin da Allah ya haramta kuma ku haramta yace eh ku halatta eh ba ta haramta muku abin da Allah ya halatta kuma ku haramta yace eh sai manzon Allah ya ce ai wannan yake ya bautar jama'a ina fata an gane shi yasa Allah ke cewa la taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba kada ku dinga faɗin abin da harsunan ku suke sifantawa na ƙarya ku dinga cewa hadha halalun wa hadha haramun ku ce wannan abin halal ne wannan abin haram ne litaftaru ala allahi alkadiba dan ku kirkiri ƙarya ku gina zuwa ga Allah innal ladina yaftaruna ala allahi alkadiba la yuflihun lalle waɗannan da ke kiran ƙarya su jingina ga Allah ba sa rabauta ka ka duba ta ce da ake ce akan akan wai Qur'an festival da za a yi ko saboda ba sa sunan sunan Qur'an festival ko wani abu to wanda an ce Qur'an summit ne fa ko Qur'an conference ne zai zama abin da nake cewa mutane asali game da al'amura na rayuwa ta mu'amala shine halacci amma in mutum ya ce maka addini zai je kika ce to ina kuke shi ina fata mun gane wannan tayyib abin da nake cewa shine kada kowane dan karan kadaniya ya ce shi zai yi bayanin mutum ma zai kawo maka maganar tun kafin ma ka ka bashi amsa shi ga abin da yana so ko ka haramta ne to halattawa da haramtawa nawa ne na Allah ne sai an bi wajen malamai masana shari'a sun bikin shari'a sun bincika sun gani wannan abin zai iya ɗaukan wani ɓangare ko ba zai ɗauka ba haka ne sannan sai a ce wannan abin eh haramun ne a wannan abin eh halal ne ko ba haka bane amma kai kai karan kada niya ba ka da ilimin komai ka bi kana kada baki kana magana ba wai ina kokarin ba ta kariya bane amma yadda mutane ke cin mutuncin ilimi suke kutsawa suke nuna cewa ai suna da ta cewa to tsakani ga Allah wannan ba karamin balla ba ce jama'a Allah ta gane wannan ba karamar barna ba ce ba karamin barna ba ce wannan abin ke haifarwa haka muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kare mana imanin mu ya kuma sa mu ci gaba da bin dokokinsa kamar yadda yake so ya gani shi amma ba daidai bane da mutane suke yi suke kada baki akan abubuwa irin waɗannan الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس أكما الله ألا يفعل تدق أكسي فمن اتقى فمن اتقى الشبهات والذي رأوك والشبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه يا أخوتي المسلمين ذا ده الدين ذا أما ومن وقع في الشبهات wanda duk ya auka wa abin da ke shi buhari sai ce mene wa ba'dul haram to zai iya auka wa cikin haram yace makar ra'i yar'a hawla al-hima kamar mai kiwon shanu ne ya zo wucewa kusa da wani danni ko ainihin wato ya ke cewa sai yara yawwa kamar wani shinge da aka ta aka kiyaye wata gona sai manzo Allah ta yushiku an yarta a fihi ko yushaku an yarta a fihi to yana gab da ya dauka ma wannan gonar saboda me ya zo kusa da ita amma inda ya ya yi ciwon sa a nesa akwai dabba za su zuwa da gudu shiga ko ta fasa danga ta shiga ba za ta yi ba ki ba mun gane wannan shi yasa yake da matsar muhimmanci mu kiyaye waɗannan al'amura Allah ta'ala ya kare mana imani to malam zai ci gaba da cewa mu ba bauta musu muke yi ba don haka duk wani shugaba da zai sa ka wata hanya mummuna da nuna maka cewa ai wannan abu ma biyayya ga Allah ne kuma ka ji ka ce ka ji ka gani bisa ga jahilci malam to hakika ka rike shi a matsayin abin bauta ba Allah ba Allah ka tsare mana imanin mu to jama'a kun ji fa tilka ibadatuhum wannan ita ce bauta gare su saboda ne asalin da'a ai shine bauta ga Allah ko biyayya shi ne bauta ga Allah eh Allah ta'ala ya samu dashi bayan wannan jama'a sai abin da za mu fa'idantu daga waɗannan hadisai wanda ina ganin insha Allah ta'ala za mu tsaya sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu zo mu karanta masail din ba dai cike da wasu abubuwa da wannan hadisi ke mun nuni akan sa insha Allah ta'ala saboda kurewar lokaci muna fata abin da muka ya zama daidai Allah ya sani tare a cikin lada wannan da kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun ya akai Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙon ka tsaye ka tabbatar da mu akan addinin ka اللهم امتنا على الايمان وعلى سنه نبي غير المرسلين اللهم ارزقنا خاتمه ترضى بها عنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته